الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورم ومركز أهل السنة الجماعة وانداك ينقل كركدا برنن دمغرم جمهورية نزال يومنا ثلاثة 21 غوات الجمادة الأولى hijira shekara biyu, wanda ya dace da biyar ga watan farko shekara ishirin da ɗaya kai an shekarun shekara ba a yanin 2021 a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da ɗaya cikin littafin بلوغ المرام انا اعتقد ابن حجر غلبان ثلاثينا حاصل ده ان شاء الله زابي ا درسي da ya gabata akwai dan wanda yayi ko takarda cikin bayani da nayi na maganar tuwa da maganar isbal yayi ko bayani ba a yi magana ba akan mas'ala ta hutu cikin wancan bayani mas'alar hoto uwa mas'ala ce ita ma suke ta a yanzu tana cikin mas'aloli a cikin khilafiya akwai saɓanin malamai kan mas'alar hoto shin kowane irin hoto ne yake ma'ana haram ko sai wanda aka yi suran da hannu aka zana wani ƙwararre ya tsara dai ko madami ne ya yi shi kamar yadda irin su usami irin su albani su bimbal suna kan cewa ba usami da bakari bimbal da albani suna kan masu ganin cewa sura ko cin haramunci akwai malamai masu ganin akwai ba asalin maganar wancan hadisai shahararru don suke bayani akan annabi sallallahu alaihi ya bayani Allah subhanahu wata'ala yana hushi da masu sura gobe kiyama za a ce ka suranta abinda kai ka suranta ka mishi rai abinda baka iya ba da maganar mala'iku ba sa shiga gidan da yake da sura ko kare irar wannan shine madogara ta masu ganin dukkan sura in dai sura ce wannan hadisi ya hau wannan mas'ala ta sura akwai masu ganin ci a wannan sura waccan ana magana ne har kamar akwai ruwa da Allah ke magana nan ke magana cewa masu koyon Allah ana magana sura wanda wani zai aikata ta da hannu ko da na'ura ya suranta abu mai rai saboda wannan sura fotografiya wani abu ne zamani ya zo suna ba da misali kamar ka tsaya a bakin ruwa za ka inuwa ka ko a bakin mudubi a inuwa ce inuwa ce da ka ɗaya kuma ga ɗirga surarka suka ce domin sura ta fotografiya ta hoto da ake ɗauka ko mace bidiyo babu wani a duniya wannan da zai ce ga wani gwanin hanci ko baki ko hannu ko iya mutum ba mai gaya maka bala ce ko kwan allah ne wani ilimi ne allah ya kawo ake riƙe wannan sura kamar zaganta a bakin ruwa ko a bakin mudubi sai a riƙe ta ta jima ko da aka kago shi daga ciki a ta kasance littayi na nasiru sabit ya kawo mas'ala kuma da rinjaye da ta fotografiya ba ta da komi haka muhammad hassan cikin malamai na kan masa ya kawo bayanin hatta usami shi ne wasu ke magana suna cewa an dangana mashi ba haka wani usaimin tabbas ne na ga bidiyo ke shi sautu wa sura iya wannan bayanin ba wani magana danganawa tabbas usaimin ya yi magana kan sura iya cewa sura hawa-hawa ce ya ka magana sura ta fotografiya da sura wadda za a ɗoka za a zana ko na'ura ta gyara waccan ta Allah wannan su ne ya tsaya kan haramcinsu amma ya yi bayani ƙarara cewa in dai fotografiya ce wanda na ɗoka ne bai cikin wancan hannun tabbas sun yi wani magana ga kai shakka da kuma sai an mai kagani tabbas ya hudu tabbas sun yi wani fatawa ko da ba da ta bari ya wani fatawa ta hoto in sura ce wadda ba wani ɗan adam bai mata wani aiki yan wannan matsalar ta ka a yanzu duk masu maganar ma da wuya ka ga wani bashi da sura ko ba mai sura ba mai kauce ma sura a yau misali yau an kace sura abin da ya sura haka ne ma bidiyo su yi matsi ma yake gaba daya in aka ce ba so ta ba bidiyo sai masu aqida babu magana ba sura to bidiyo ma bayan haramun wanda kuma kowa san a yau yanda harkokin da'awa kansu Allah ka ci gaba malamin da haka mata ba ka gani ba kuma ba wata jami'a ta duniya da ta kai ya zo ya karatu a cikin ta kowa ya karkiyar sa shi ba ba wata jami'a ta duniya da ta bai mata aiki amma yadda ta yi shi a gaban ka iya darasi iya barka kamar a gaban ka ake har wani abu zai boye ma wanda yake wurin kada ke zai kana kalla abu kai ga abin shi mai gani wanda yake wurin misali ya taro ya yawa a wuri wanda yake kallo ta hanyar bidiyo ta hanyar zama na'ura sai shi gani abin da aka to a ce a yau wannan ababen a bar su a ce wai haramu ne gaskiya akwai matsala ta da'awa mun gashi abu ne wanda yake da saɓani shi ta ta albani rahimahullah iya cikin wasu ke magana inkarin bidiyo amma kama ana ga aliyar halabi asari ya cewa bayan malam abin ya kai gaya zamani ya zamani abin da ya tsaye ba suna shiga suna yada banna suna yada banna ba ba alkhairin sai iya daga cikin farkon almajiran albani da mola wanda ya ba su dama su je su talabijin su darasi ya zama da wata zamanin zamani ya kashi ya ce ya ce dole ce a ninin farkon da za shiga cikin cikin talabijin ne magana magana bidiyo ke da magana dokar ne darasi kan wani abu muka rushe waccan mas'ala ta ba a yi ba ta iya cikin albani a banzan da yi a gaskiyar magana masala ce wadda a ce a yau san maganin hoto ko sura to gaskiya watan fatawa ta su usulmin da su masu ganin balle a kan wannan hanyoyi da awa a ce duka haramu ne ta don ba gaba za gaba na kuwa tabbas don haka yan irin masaloli inda yake ba wata bukata mutum ya kauce ma irin shagala da irin wannan kulawa da surori amma inda bukata ta kama gaskiya kan wannan madogarori wannan madogara akwai hujja mai kani gaskiyar magana kan bin wannan ra'ayi wannan malamai balle bangaren da'awa sadda da'awa gaskiya kuma dama wancan ga dalili kwaikwayon Allah da wannan kuma ba wannan kwaikwayon Allah abin na ta ne kur ilimi ya kawo riki a ta albani zai da wani lokaci to kai magana sura ga bidiyo ga ana yace a shi ya yarda a mai kai tsaye an diras amma ya kai tsaye ya yarda da suna kai tsaye na bidiyo amma ka a ɗauka a riƙi duk da suna ce ne da ke amurka kai ne gani suna kai ce gani wannan sai fatawa ta ala gawarta musu da kansa ya gawarta musu ka sai wani malaman na ga na ga fatawa ta muhammad hassan na ga ta usaimin sauran malamai mutum ya koma suke suna su zafi zafi maganin gaskiya kan mas'ala wanda dai gaskiya ne da bukata bai da wani illa mai karfi gaskiyar magana yin shi ne hibarin domin ba an baya banna an baya shimka alherin ba tabbas banna za ta biyo baya kuma ta banna suna ta yi daga tashoshi kowa san tasirin tashoshi a yau sun shiga gidajen mutane suna wani tarbiyya yau ne ba tashoshi da ake na batsa na lalaci suna nan su suke tarbiyyar gidanka to Allah ka wani hanyoyin tashoshi na addini wanda mace tana gida tsoho na gida iya zamane iya kallon addini akwai mai dukkan ibada kamar iya makaranta tunan don abin a bar su gaskiya abin zai mai gurin su banna ta mai gurin su tabbas Allah shi da mu sai za mu tashi insha Allah muna cikin darasi na 51 cikin darasi na bulugul mara a sati da ya gabata muna cikin bayanin hadisin Aisha radiyallahu anha na maganar anwa annabi sallallahu alaihi wasallama likawani cikin tuwa uku kuma farafas wadda ake ka daga suhul ta suhuliya gari ne a ƙasa yaman amma wannan kuma daga abdiga aka yi saka wannan tuwa ko mu ce zani ƙarƙashin wannan cewa kenan da kawani asali tuwa uku ne kuma tuwa uku ba wani ba riga daban gemuto daban kwace ɗan zane daban kuma guda alawawa duk da cewa abin da yake wajibi tuwa guda wadda za a rihe mamaci gaba ɗaya amma abin aikace kan zai zama koyi da sunna in dai ba su larura da kawai kuma duk girmansa ɗaya babu wani wando gemuto da riga ko da rauni ma a wasu wurare kurin duk girmansa ɗaya a ruhu wannan a ruhu wannan su malamai kamar cikin wannan tautila kam ya kama sa'alar a sa dama a ruwa da bangaren dama ta ku a ruwa nagu amma ukun ake sa gaba da alilin mutu ba wata riga ba daban da wando ake da kai da rage mutu wannan shi ne hadisin da muka tsaya a ƙarshen darasinmu na wancan sati na sama don yau satin biyu muka tuba yau na biyu da zan insha Allah sai za mu tashi a karatunmu sabo وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطيني قميصك وكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه وانا لاباري عبد الله بن عمر رواد إمام البخاري روته هكا إمام مسلم لوتنا عبد الله بن أبي بن أبي عبد الله بن أبي شو منه كينا مدينة شو منه كينا مدينة لا لا ميتكوا dan shi abdullah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi neman tabarruki ko shafa'a da tura annabi sallallahu alaihi wasallam a sa a jikin shi sai manzo Allah ya bashi rigar shi bar za a gama amai da kawani a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan tura duk da san wannan kura abu ne da uba kuma da yanda manzo Allah ke mu'amala siyasa ta zamantakewa da mutane ya san mutane amfanin komai nasi da zo na hana sallah ne wanda duk da cewa akan sallah kanta annabi sallallahu salama ya zo na abdullahi ibn ubay ibn salul wannan shi ubay ibn salul kin annabi ya zo wajen shi shi shiga wannan hausa annabi ya mai sallah amma na sallah da ya mishi da wannan da abin da kawani kahin hani yazo Allah subhanahu wataala ya wa manzo Allah kashi wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi zuwa ƙarshe Allah ka ce karka ƙara sallah don bayan abin yawa kana ne cewa karka ƙara sallah ga ɗaya daga cikin waɗannan munafukai kuma karka ƙara tsayawa akan kabarin ɗaya a cikin su to nan kayan wannan hani ne yazo annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai sallah ya ba da tuwa shi aka mai da kawani da ita dan su dalilai da yawan aka kawo shi da an yi abin yawa kana ya mai sallah ya sa mai tuwa shi ya bashi don amin da kawani da ita wadda dai daga baya kuma hani ya zo an ce ka ƙara musu sallah domin su wa'ina na wakai annabi mazu Allah ya san su da annabi ya karar Allah ya san da shi su kenan ya san su duk irin wani munafukai suka mutu daga yawan Allah ce ka ƙara sallah ka ɗaya a cikin su da umar bin khattab shi ya aiki da abin da yake zahiri na halin wannan bawan Allah ya zo ya tsaya ya rasulullah zaka mai sallah ban shine ya kaza ya kaza ya kaza yace ku samu umar annabi ture umar umar kwari ya yi inkarin abun annabi da ya yi lokacin babu hali kuma ganin annabi ke sarsa yawan al'umma shi daga baya dai hani ya zo na magana musu sallah kuma cewa kuma ala kabari a ga wannan kalma ta qur'ani tana karantar da kai da wani al'amari na magana mutum ya mutu ke nake mai ana mai sallah da gawa kuma ana tsayuwa akan kabari ayi mai addu'a haka ba tsubune ba yake ba tsayuwa yake a sunna kuma haka yazo a sunna da sun son bin affan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in an kare binne mamaci idan farka binne sallallahu mai qama ala qabri an kare binne mamaci manzo tsayuwa ki aka qabri inji sun bin affan yace istakabru li akhikum wasallu wasallu lahu at-tathbit ruqa ma dan wanku gafara ruqa mai tabbacin mai tambaya ta malaiku haka nan sunna ta nasu qur'ani sunna sun tabbatar da cewa addu'a akan kabari tsayuwa ake ake ta wannan sun qur'ani ne ga sunna tabbata ba wani abu da na tashi kuma za mu gani a gaban wa ko da ruwayar da ta kawo maganar yin wannan abin mara asali na maganar ya abdalla ya abdalla ko eh bana ya abdalla ko ya amatalla ko za su alaka da malakani an rabbika wa nabiyika wa dinika fa qul lahum ma allah rabbi zuwa karshe ne wannan ruwayar nan ba ta inganci kamar da mamu sana'ani cikin subul salam ke cewa duk wani wanda ya san me yake ce mu hadisi wanda iya warware hadisin banza da kware ya san wannan ruwaya ce ta share-share da mara inganci mara tushe ta kawo magana talqinin mamaci bayan ya mutu ce ba ta kwatanta duk wanda san me hadisi ya san rashin tushen ta to ita kanta duk rashin tushen ta a ruwa da ta ta ita ma tsaye ne ita kanta ta yi abdallah in ma ta tabbata a tsaye ne ruwa ta zo bata zuba aya bata zuba aya tsugulle ana kuma tsugulle al'ada ce ta masanan kuran bai cikin sunna gaskiyar magana a tsaye yake addu'a manzo Allah ya je ya je mukuntai ayi waki addu'a ko ziyara kai na tsaye waya addu'a kuma haka an kare iya zamane ana tsugunna ana zamane daga an kare sai tsaye sabai sai tsaye akan kabari ayi addu'a babban mushkilar inda ma misali mutum zai ce ya halitta amma a zamanin kai addu'a ce a zamanin kai ko to kuma me yasa a yau ganin ruko da al'ada da bid'a ta zamanto addini wanda ya tsaya wanda ya zamana shi zai ma na tsaye fada zamana zamana tsugunna tsugunna na ce maka ya baka wani ma ka tsugunna to idan kai na tsaye baka ce ba zama tashi ka tsaya kai sunna wani wani ce zamana ba ya kuwa akwai shirme da rai kamata abin kwantarar kin hakan kamata kai na tsaye ce ba sa yi tsaye tsaye ka sunna sai ku tsaye ku sunna a tsaye ke addu'a kamar kai baka hana ka tada shi ba shi wasu kai zama garin zama sai zama da kai kai ma wai shine wai aka aka saba an gaza da sabo sabo addini Allah shaida mu aka sunna a takeice da kenan da mun kana su Qur'ani a tsaye yake sai Allah Allah manzon shi hani wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi kaga wannan shine zahirin nasu kuma ga sunna tazo cewa ruwa tun abi daud nan cikin bulugul maram ruwa tazo ta haka nan ta cewa an kare binnewa manzara iya tsayuwa kan kabari ya ce masa bai roka ma dan uwan ku gafara ta Allah rokan mai tabbacin mai da tambaya ta mala'ika to yanzu dai nan shine an binne wannan da riga gan anan zalma ana tabaruki da shi amma shi wannan bai mai amfani kuma dan kafiri munafiki ne amma da munafiki da asalin munafiki kawuri ne illa mu ne muke mu'amala da munafiki da zahirin shi na musulunci amma tsakanin shi da Allah kawuri ne duka munafiki kawuri ne wanda ma kawuri din gare da shi to amma a wajen mutane iya matsayin zamin hukuncin musulmi a mai sallama a yi mu'amala da musulmi da shi don haka da zaka mai aiki da zahiri sai abin da ake cewa wanda kai ka san abin da yake koyewar akwai wannan munafiki a wajen wani wani ya san ya taba kama shi a lungu ya taba jin abin da ke waje a koye haka kai kasan da halin shi to irin wannan kai bai dace ba ya kana sallah ba gaba daya sai da kasan shi kasan hakika ga dake ciki ma jawo san shi ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amala da munafikai irin su Umar dinda Umar irin su Huzaifa annabi ya bashi labarin munafikan ga sanan amma shi Huzaifa ya san su sai musu mu'amala irin tasu haka sallah suka mutu bai musalla kawai kamar manzo Allah bai musalla ana annabi musalla shi ma Huzaifa bai musalla da umar bin khattab aka waye gari in an yi mutuwa in aji zinaza sai tambaya an ga umar an ga huzaifa umar ya tambaya an ga huzaifa a wajen wannan sutura an ce eh an gan shi sai wuta an ga shi a huzaifa bai zo ba sai zaman shi bai wuta ba ya san huzaifa san zuwa yi sai sa bai zo umar kina abu wanda ya san kasan wannan munafiki ne sai ka bashi kudin da zai shi amma ko mu ce ku tayi mun kore ka kaga wa musulunci da yana kora musulunci bai kora an kore ka ba iya hukunci kayo nawa kini ba ne ba ba zama kai da gangariya bayan shiga sau zama zama kai ne ma ba ta kore ka ta kutai kutai mu san mun kore ku kungiyar mu ga duka mutum jama'a ya kungiya ce an kore ka shi ke wani zaman tawaye sai zo kuma ya adawa do a bar shi an san hadisi ba mun shi ba to duna abu ne ya wuni na amana ba ba shi shikenan kai mun kada shi aka ganin kullum duna abu na amana ba an ba shi ba kullum jagoran sai kai da amma an san da shi ku kusan da shi amma a ce an kore shi kowace ta fitina inda an kora da annabi ya kore irin wani mutane ya san da su kuma ya gama wasu kuma da dama mutum da dama ne wani shi ne wani munafiki ne zama guda nawa annabi sun zo cikin halin tabuk da su ake zuwa a yi sallah a yi azumi a yi komi da su har jihar da su ake zuwa da nan mutuwa mutu a banza amma ga yakin tabuka wanda a shi ne aka ware munafikai da ba su ta ba amma wasu don tsarin tsarin munahuci da su aka zai tabukan ma tabu kamar da su aka mai amma muna kai ne a hanya suka nemi ɗaukar dama kashe a nan sarkar hanya ana zama a wani wuri an kwanta a cikin dare suka yi tawaga suka sa masu suka rihu suka su su zama da annabi ya barci su da kashe shi ka hanyar zo iya labari an gaya mashi ya zamana ku shi ne huzaifa sai ka sun sun zo a kan da a kan da a kai suka zuwa annabi ya zama ne babar cibe ki suka yi ba annabi ce ya ce huzaifa huzaifa ka ga wannan da wani da wani da wani da wani da wani su zo su kashe ni allah ya bani labarin da wasu tun huzaifa ya san su kuma ga kowa ba bai bai ba zau sai ba sai zai ba shi annabi kake shi ne sahibi annabi da yake wa asirin shi sahibi sallallahu alaihi wasallam abokin asirin shi annabi zama sai ga kowa zai ba kuma ya san su kaga inda ha ana ko daga sai kula su wannan iya illa musamman musamman mazala ka kuma dalilin wani lokaci ta ce abin da yasa ko ga na kashe mu na kai ko illa gare su yan waje za su za su soki addini ta muna koran namu ma dan ba kwa san su ba dan kare wannan suka na bai kai da su mace dama kace sama Allah yimani ba amma ce dan kare illa ga so a samu makoko tsoka ga wani haka nan gaskiya magana mu kaurace kaurace ma al'ada ta koren mutum an kore ka tana gudu ko fitina kuma zai yawa gaci zai ga tana mutum yana tare shi komi daga an kore shi sai zama kuma zai ka fitina kuma sai zama kuma sai ga abin Allah ke yi gidi yanzu dai anan mun dauki dai magana da kawani na annabi da ya ba wannan bawan Allah kayan hani yazo na mai sallar zarar wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ilbisu min thiyabikum al-bayan fa innaha min khayri thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum rawahu al-khamsa inda an-nasai wa sahahu at-tirmidhi Abdullah ibn Abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilbisu min thiyabikum al-bayan ku sa daga cikin tuwanku ku sa fara nan anan sallallahu alaihi karantar da mu muhimmancin sa ko san farar tuha tahi soyayya tahi da sauran ma'ana annabi sa ko ce sa jama sa ko ce ya sa amma bai fara tuwa ita ta ji soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace ita ma ita muka tambihi ta farar tuwa akan wani kular duk da yanta ta daban yace fa inna min khairi siyadgaji min khairu thiyabikum ita tuwa hara ita ce mai yice tuwan wa kafinu fiha mautakum kuma kuwa matattun kullu kawani da fara tuwa shin asalin kenan wani da kawani da fara rawar khamsa illa an-nasa'i kuma imam at-tirmidhi ya yi ruwa dai ta ina tabbas hadin sayyid وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه مسلم جابر بن عبد الله كيتوا منزل صلى الله عليه وسلم ياتي اذا كفن احدكم اخاه idan dayanku zai likawani ga dan uwan shi falisin kafanahu ya kyauta likawani kace dan kunya mutu gurin komai tura abin abin ne shi nan gawa ce a kyauta likawani sai kyauta ba ta tsada ba da asaba asaba shi mai kyau asaba shi abu mai kyau dan ya mutu kace dan gawa ce kurin وعن وتروك أنت جابر قال يكي سوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أهد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في الحج ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم رواه البخاري abinda ke wannan ruwaya wato imam bukhari ya rubuto jabir ke ba labarin abdullah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya jama'u bain rajulain min qatl awd ya kasance ya gama wana gina da aka yake mutu ko san wuri ne mai tauri a wannan hali kuma ga amsa dama dutsu ne duwatsu ne wannan wahala ta sa da kumci sai ta magana sai a gama mutum biyu alkawani guda babu ga talauci babu talauci ma wadata aikin mutu bayan badar na kai shi babu wadata sai ake gama mutum biyu a likawani guda rishin abin hannun wa likawani ya wahala likawanin da za a binne mutum kayan da zai sabi tsime likawani gaba daya kun an yi dubara ce kurin an rihe dan tsatso an dan kawai ba dan yan hakurin da gashi nan dan mutuwa bai ga misali musa abin umar farkon ambasada ke musulunci farkon jaka da musulunci a waje wanda ya fara hijira wanda ya tafi madina a karanta da mutanen madina addini an zo uhud an allah mai cikawa bayan fafatawa da aka yi an zo wurin allah mai cikawa likawanin da za a mai aka rasa kayan shi likawani bus isa shi alhali ya ci iya daga cikin 'yan gata a makka don iya cikin yin kasu ta mace aka mace ɗan mai kudi ce ɗan mai kudi ne mace wuce mai kudi ce kuma allah sami addini taitai wannan yaro ya bar wannan addinin sabo ta mai barazana da maganar yanke dukiyarta ta kama shi ta ɗauko yan gidan ta kama shi ɗarmi ƙarshe da abin da ya she shi da shi to ga yau bai ƙara da daron daron ɗarmi duwanda ya sake kama shi shi da shi da kun ta ce to in habba ka ba to ni ba ni ba ni ba kai shikenan ke duke ki ya bar ya taho mutanen sai salma karshe shi da annabi ya har da aka zo da mutanen an Madina suka zo suka zo suka har zawa aikin haji suka hawa nan mubaya ta farko suka nan mubaya ta farko a Madina mutanen a Makka mutanen Madina su ne farko zawa suka mubaya Musa ba ka ba su da je karfar da addini a Madina shi ya fara zuwa Madina ya shi mu da addini kamar sanar salma shi aka sa kuma hannun shi mai mai suka musulunta ya shuna a duka yamma za a je madina sun madina ta zan birnin musulunci amma ga shi an zo yaƙi uhud tuhar da za a sa an ce gari kaya iri iri a cikin yaƙi musa a maka kaya na alfahari ɗan mace da kuɗi ma addinin shi ne gaba wani bai sha mai kai ba ga shi yanzu ya zo allah mai cikawa tuhar da za a sa a rihe shi gaba da babu shi ya ce manzana a cikin wata tsira ta kanar ya tsaya kan musa'ab bayan an kashe shi iya mace nabi ya tsaya karanta wannan aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai fa minhum man qada nabahu min yantazir wa ma tabdila daga cikin mutane mazaje annabi ta ko saka ba suka cika ma Allah alƙawarin suka mai tsaya tabbata addinin shi akwai masu cika alƙawarin Allah suka mishi yace kuma akwai masu jiran ko ta kwana kai musa abu ya cikin suka cika ma Allah alƙawarin shi an zo annabi aka aka yari an ari kan kawai ta mutu an yi ba kan sai wuto tuwa ba sai riya gaba daya man zanga ce to wuri ne kan da abin da yake sauran tuwa shi ƙawon ku sa ciyawa tsibiri a rihi haka aka binne musu abin abin da rihe shi amma wani ko a ka da ka masa kasala ba ko rinzin taimaka ma addinin Allah a hakan suka suka ɗauka addinin Allah ba abin da na duniya suka sa gaba ba ba su albashi ba sai bisa aiki ko sun ƙi zuwa ba biya ba tsalar Allah kullum suke wa kuma ga abin da ya wakana a wannan halin da ke aikin Allah ne ko a ka ba wani matsala bai cikin matsala ko daya wannan kware mutum ya karci ra'ayin wata ba ka tsarin sai maka ma addinin Allah a takaice dai kenan duka wani an ga mutum biyu a wuri guda sai a ri shi na bada ke cikin kuran kenan da darura ana ga mutum biyu ba ma an ji tuwa ɗaya ba ko mutum ɗaya ma sai a gama biyu a gaba da ariya tuwa ɗaya ba mutum ɗaya ba kenan da an kato a uku baka doka dole ne ya uku da kashi wani hali babu ɗaya ma ta yi ariya mutum kashi ariya ma mutum biyu a cikin tuwar guda wani ma rabi rabi aka mace rabi ko in su musu abu da rabi aka musu ya ce bayan ya ce iya gama ya jama'a bayan rajulai ne min ƙasar ahud fi saurin wahid annan sarar yana gama mutum biyu a cikin matattu suka mata ahud a cikin tuwa guda sun mai kulkum sai ce ayyum aksar akhdar alquran waye ya zama har ya harda hafizai fai ƙwajimin filati an gasa kabari ya sa hafizi a gaba bangon ƙibla mahimmanci kenan ƙwararri kenan walam yi ƙasidu ba a wanke shaidan hudu ba walam musalli alayhim ba a musalla ba wannan yan uwa bayan maganar ta magana ta tuwa ɗaya da mahimmancin karatun ƙwararri da magana ba a wanke shahidi kuma ba a min sallah amma shi wankewa annabi aka dalili cewa duk da ya shahada gobe kiyama zai tashi hilin kiyama da jinin wannan da ya mutu jini iya zuba iya ce launi launi da jini iya kamshi almuski haka gobe kiyama zai tashi da jinin shi na shahada kuma amma ita sallah an ce ja'iz ne a yi ko ba a yi ba annabi ya ma wasu irin samza ya ma wasu shahidi sallah wasu bai musu ba kenan shalla sallah ga shahidi kamar sallah ce da karamin yaro karamin yaro ai shar'anta mai sallah kun ba ai ba lahi ba annabi akwai da bi sallah ba kun da musalla tamsa ta ibrahim din ce abinda tabbata ibrahim bi sallah ba ko suna ta mishi amma tabbas sallah ga karamin yaro ba dole bace ana iya yin ba ai kuma lahi bane ba to kenan shahidi dai ba wanke shi kuma sallah ce ba ai shi ba lahi bane amma akai annabi wani lokaci ya mu wasu irin sahabba misali wannan shine na maganar gama mutum guda biyu a ya kace a cikin kabari guda shi na cewa tara na jabir mai ka labarin ya ce bayan lokaci mai tsawo ya gan baban shi da wani a cikin tuha guda kabari mai haifin gaskiya kamata ya sake yin baban shi kabari shi daya duk wanda zai sha wanda ya sha wahala ya ma uban kabari shi kadai ya je ya tono ya tona kabarin ya ɗauko baban na shi ya ware shi ya mai kabarin an ce lokacin an tabi lokacin mai tsawo ne da ya buɗe ce banda ya tsakuri guda babu inda ya canza a jikin shi bayan haka wasu abdulmulki bibin mamara wanda cikin ma shekara kusa ce ɗari da wani abu an yi so ɗari daga talatin da shi suna da yawa gaske an yi so a ruwa ya ɓanna a wajen yankin da ke kabarar od shaidan od sai aka sa to abin da kamata a canza ma kabarin wuri ma da wannan aikin fita a wannan zamani mai tsawo an zo an tona wasu wajen tsara aka samu jini a jikin wasu an ɗauko su shaidan kamar yanzu su iya lagai-lagai-lagai ba su lalace ba kun ba su bushe ba shaidan hudu wannan bayan shekaru ne masu tsayawa na manta ainihin shi masu zan da yawan gaske aka samu haka ne haka ganin umar ka tsaku masalacin madina na zama ɗaki ya wada mana kabarin muka wada sai aka ɗaya aka kawo farafas suka rikice aka ba ka bai bane baya wasu ne suka rikice an tono kabarin nan zama yanzu aka diba ba kabarin da wajen kabarin umar ne kawo mamace su kamar yanzu aka binne shi farafes wani haka Allah kawo bayan shi yanzu dai nan kudin mun karanci dai ana iya sawa akan darura ana iya sawa mutum biyu ma alkawuni guda inda abu ya yawa ko halar ta kabar ta yawa kuma ana binne mutane biyu ko sama da haka ma a cikin kabari guda ana alloba ana alloba daga abin bai wace a kabari abin zai wahala da yawa dole san alloba haka abin yake sai ana iya kai da ruwa ta balai bane wa ana ali radiyallahu anhu qal sami'tu rasul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqalu fil kafan fa innahu yuslabu sari'a rahu abu daud sayyidina ali kibal labarin cewa yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqalu fil kafan kakurika alfaharin da kawani mai tsada ai wani ne an sami mai tsada da shiga kaza ka sami shi irin da ake kaya wani sawa ba buƙatar sa tsada su fa'in nan yusu da musa irin ta gaggawa ki lalata mai abin sa tsare kasar ruwa ta umar zama ta abu da abu da cewa abin tsutsa nan da nan zai fara tsutsa da mugun na su ba ta shi mai buƙatar sa mai wani abu mai tsada da yawa ba buƙatar sa mai tsada sai wa an aisha radiyallahu anha annan nabiyyi dan nan ya maka bayani can baya in dai zai da kawai ne kyau dukan kan kaduwa mun kyau ta wal ta tsada ce a yi da abu mai kyau mai tsafta shine magana kenan kuma wa an aisha radiyallahu anha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha law mitti qabli la ghasaltuki haka yace anan amma in riwaya cikakkata law mitti qabli la ghasaltuki وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك ta Aisha inda kika mutu kahina ma kika riga da mutuwa zan wanke ki sai daga sattiki wa kafantuki in sa miki lakawani sun masallaitu alaikum miki sallah kuma wa dafantuki mu billiki wannan an kawo ne ruwaya ta maganar lafazin law miji qabali la ghasaltuk kan mas'alar halitta namiji yanke matar shi shin da ligajin sai tsaya maka bakin kudin daga sartik kenan ya halitta ka wanke matarka bayan ta mutu wani shi ne a tara yan mazhaba guda uku wanda a hanaf su suna ga ai wani amma ra'ayi da wanda saba da ra'ayi ne nasu suna cewa wai tawilin me yasa suka hana namiji wanke matar shi bari nufi ba ne gaci a wai ganin idan ta mutu ai alaƙar arme ta ƙare baiwa ka kalle ta a zamanin da nasi ya zuwa magana ra'ayi sanar da ya tabbatar daga sabai sun yi manzan Allah ya yi kuma ya ce shi kamata mai na haka na wannan ra'ayi ne kuma nasi gaskiya ya zo na halitta yin hakan matar ta kawanke ta kuma ita ma ya halitta ta wanke kana abin da kusan kowa ya zaka nan kowa ya wanke kowa shi ma ya zama sirrin inda za a iya wannan wannan na ali bai ganta ba da yifi ne illa kurin da ma'anar ce ta akwai wacin sayar bukari na abubakar siddiq ana gama ku shi ne ke cewa likawani abu ne wanda zai suka ganin ba bukata a kami tsada don ya ce a wanki mutuwa shi suka ce haliba kai da kanka ya ce abincin wani mungunya ne mai matsalar kawo nan ya tsada a sauransu kun kuwanki shi ce sa magana amma na ruwa ya dafa suna alibin nan ta ba sai wa ana sama bintu umais radiyallahu anha anna fatimata radiyallahu anha awsat an yughassila ali radiyallahu ta'ala wannan ruwaya ta sama cewa tana ba da labarin cewa fatima radiyal anha ta yi wasiya ga sayyidina ali ya wanke ta duk da shi ma akwai sabani kan sanadin hadisin amma nan na manzo Allah fa barakar da mu dai na halittar miji wanke mata shi ko da ba ta yi wasiya ba annabi ya ce haka za a yi ina nabi ba da matsala da kai shi wa an buraida في قصة غامد... الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فسلي عليها ودفنت هناك حديث بريدة قصة شدوق واتا والنبي صلى الله عليه وسلم وانتكاو كانت باين تازنا تكاو كانت قلت يا رسول الله أتألك تيني النبي يكاو دكي يا رسول الله أتألك تيني نازنا na mace wai ko dai an matsa mai da hankali ko ya matsa rufi a ba na matsa mini kullum na zina kullum kawai sai ne an yi tabbatar ya sulla ko dai za su sani maka kame da ni ne irin da kame da wannan ma'iz kame da ka ce ni kun ga wani kun nayi kullum kaka ke da kullum da kanta ka kanta a shi da na mace ce baki da ciki ba ki je in kin ayu cika in kin ayu ki ki zo bayan ta ayu ta zo da yaron annabi ce ai akwai akwai yayi ta cin yayi an bar yaro ba uwa ta je ta an kwan biyu ta dawo da yaron ta hannu da ɗaunar ta ce ya kashe ya sha abinci kuwa don a mata ba ta ci ga abinci ya ci zaɗa mai shida a yaro ya ci abinci ke na kai ci abinci ba magana shi ta yan wakil na ta cewa ka tausaya wa ƙasa sabon ma'asi masu saɓa Allah akwai wani mutum wala da imanin shi da komi amma shi ɗan zai rinjaye shi saɓa Allah zuwan kamata magana imani ba wadda kamata magana imani ba wanda ya ganta ba wanda ya kawo ta kuma ta san kashe ban kashe ta zai ba wanda mace na bulala ba kashe ta zai kuma ta kakata kuma an nema a ba ta ɗan dama ta ce a kuma a mata haddi irin sama'il wanda ya karantar da mu cewa saɓan allah mutum duk imanin shi ɗin yarin jashi yarin jaya adam ko ya ga ko adam yarin jaya ko ba ta adam rabu fagawa ko adam ya ci ta ce a wadatci sai daga wani sai ka ce ‘yan wa a tausaya mutum Allah a yi ƙwarin janyo shi a yi ƙwarin jan hankalin shi na mai kuma duk saɓon mutum wallahi shi ɗan yarin jai shi isa dama irin wasu irin kasu ne wanda da wani ma'ala wanda yake mujahidi ne kuma kashi ɗan giya ga himar a mai bulala bulala ya zo a nabi ta mai bulala suka ce la'alakalla suka mai kaba annabu hala annabi ta nakila adu nakila adu nakila adu kakulante shi fakulance shi iya ta'ala da najwa iya ta'ala da manzon shi annabi shi kada hibu da rasula kuma giya ce an an yakoya ba bula ba ko yanzu shi shi amma da sabbil Allah da ta fakulance shi iya san Allah da manzon shi haka ne imani amma shi din ne da bangaren giya ko ne kada bane ma da bace kada kala shi shi haka ne saban Allah wani abu ne fitina ce ai kokarin mai mutum kan hanya akwai da biya ba gurin shi kenan a ce kun akwai shi kenan a wannan shi da cikin layi a tausaya mashi ayyukar medo shi da adda da komi da nasiya ta wata Allah sai kai wata sai na wata da ya gane wallahi dai wata ke gane ba amma nasiya ba bar mutum daga Allah kullun shike to ga ga ce shi ne kika anan kika ce dogo ce da kai kista daga midiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a jihe ta akan zina kasa gane to a anan bayan an jihe ta summa amara biya fasulli alaiha hudufinat annabi ya umarni a mata sallah kuma aka binne ta nan ya kawo wannan ruwa a wannan wurin da hujjar cewa kenan ko mutum ya yi zirin da ya mai haɗi ana iya binne fasi ana iya mai ana mai sallah dan nan lafazin ya zo annabi ya an mata sallah an binne ta amma lafazin karar ya zo annaban da kashe sallah har ya tsaya zai sallah umar ya so lai za ka mata sallah bayan ta yi zinar manzara ce umar musaka bani wuri wannan ta yi tubar da inda za a raba mutane mutum tun saɓin zafi gashe su tun saɓin kudu tubar da ta yi da akwai tubar da ta yi ta ba ta ba da kanta a yau kuma sun allah kanta kama ta magana tuba a takashe ka da annabi ya mata sallah bai wa allah in an mata haddi ba hajji ko an kare komai shi da nan magana kenan ɗan mutum ya lahi don ya lahi bai hana a mai sallah illa abin da yake magana cewa za mu ga ruwa ga wasu rabi bane kansa inshallah nan dai ruwa ta imam musulun annabi ya ma wadda aka ma haddin zina sallah an binne ta duk da shi na ce annabi ya ce ai mami dai shi da shi a yi dai ne dai kamar yayi ne dai ne kuwa don da dai kenan halittar yin sallah a takaice ba kamar yayi ba don yama ya kima wasu talla irin masu sabo da yawa irin masu kashe kai ya ce amma a musu ya sa abai abai amma shi ne ki zamun ga hadisi mai zawa nan wannan da ruwa ce ta musulun wadda makaranta ta bureda tawa ya salla bayan ta zina wa an jabir bin samura radiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajul qatala nafsahu bi mutaqas bi shaqas kana falam yusalli alayhi rawahu muslim nan jaba kibar labarin samura ke cewa annan sallar salama an zo mishi da rajulun a sallar na musamman mishakas ya kashe kanshi da kibiya shi mishakas da mishakas kaman inin kibiya ko mashi da ɗaya ne tsinin ya caka ya kashe kanshi annabi ya ƙi mai sallah to nan wale misali alaibi annabi zai mai sallah ba amma ya bari an mai sallah kamar da bi ma ba wanda ake bi ba shi sallah ko to shi ma nan shi ne bai yi ba amma bai hana ba a mishi ta ke na kaka ce duka al'umma an yarda an suna jama'a mutum ko da kashe kan shi lahi ne babba ko na fasiki za a mai sallah amma wanda suke manyan gari ko suke har imam wani babba dai bai mai sallah zai zama to tsoratarwa ga lahi shi kada sauran jama'a da kuma a mai sallah amma ba a sa wanda suke manyan manyan gari ko imam sa ce mai sallah ya bar dai haka ya kubar shi mai ba dai ba ba kiran su manyan jagoran al'umma eh an misali amma ba kawai misali ba tunda ba kawai ka hurta ba laihi ne eh fasikanci ne ko laihi na mace ya laihi babba wa ana abi hurairah radiyallahu anhu fi qissat al-mar'at allati kanat taqum al-masjid فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوا فصلى عليها أن رواه بخاري قاتا مسلم قال نعم يا تكتاب القصة دوقوا ita maka kisa mar'atu lati kan ta kuma masjid kisa la wannan mata da take share masallaci haka yana mata mata tana izawa ta share masallaci kuma kwarai abin a zo a gani ne masallaci mai girma wannan bayar Allah ta samu jiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace in har ta mutu a gaya mu ko lokaci da zo mutalla fasala ana fa qalu matat ita bai ina wannan bai wala kace ai ta mutu fa qala afala kuntum adantumuni shin ba mana ba tiba mana ku sanar mana sanarwa ku sanar da nima ku sanar da nima mutuwa ku sanar da nima mana ta mutu in saba gamba me yasa ba goma ta mutu ba kenan ya nima a sanar da ni da mutuwarta fala kuntum azantumuni buku sanar da ni da mutuwarta me yasa ka faka annahu musaqaru amarha me yasa zuga ba suna kaman bata da wata kima rata ya annabi cikin dare ta taro shi musallan sun ga kaman lokacin annabi kamar ta hudu shi ba sun ga kaman da yana ga bata kai ba daren da ta taro annabi iya kida a ja taro da kake sallah kenan an rena lamarin ta kuma tana tana da daraja a wajen Allah annabi ya fada duk da haka tayi dulluni ala kabarina akai na kabarinta a wadda kabarinta bayan bindita kun fadallu suka kai shi kabarinta fa salla alayya mata salla kace nan shine halaccin yin salla akan kabari ga wanda musafir zali imma imam ko wanda wani mabban mutum ko wani naka ne mutu kana idan kai salla kan kabari ba ba san binniya ba kana da salla kan kabari don nan ake hujja an ce balle misali shugaba ne ko imam abin ya huce shi na iya dama je kuma balle misali wani samu sai wurare hana misali a yi sallah ko aka cikas kidan ko an binne ana iya zuwa a yi sahu a kakawai a sallah ko ta gawa bayan binne kaga nan bayan binne ga mace haka yana ga abu hurairar ne abu hurairar nan alama bayan mutu aisha ne bai nan sa mutu ya zo aka ce shi a kan kabarin kuma je mata sallah a kan kabarinta kina takaice dai akwai halittun yin sallar gawa a kan kabari daban ne da sallah irin wannan a kabari ko a gawa wannan a cikin kabari daban ne a cikin kabari wannan cikin kabarin ne aka ma wannan ruwaya ta nan sallar salama ya yi maganar a sanar da shi da mutuwar baiwar Allah kuma da magana a kai shi kabarinta ya matsala ya matsala kan kabarinta wannan ruwa bukari ya kata musulun ya kawo ta kusa da musulun imam musulun bayan wannan ruwa da ya kawo shi da ibanin bukari ya yi ƙari kan wani lafazi ya ce su makala in annabi bayan ya mata salla sai ke ce musu in hadihil qubura mamalu'atun zulma ملوك ظلمة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه أنا صلى الله musu ai kun bani kabar burran cike suke da duhu Allah yana haskaka wannan kaburran da addu'a ta akan su kai addu'a shi kenan tana haskaka kaburran su haka annabi ya cikin dare tashi a cikin cewa Allah baki addu'a dole magana ce Allah yana haskaka kaburran su da nin addu'a shi وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي كما هو السنة حذيفة كيتشوى أنه صلى الله عليه وسلم ينهى النعي مين نعي إذن هو أن ذا قال إن ذاك أنا بهان النعي يقول أنا بهان النعي يقول ذاك الرواية كما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة متفق عليه ما جاء من هذا النعي نقول كانوا أبو هريرة حديث مزيف أنا سمع شاء الله صلى الله عليه وسلم يا حنا النعي سنة دمتوع نقول يجي أنا صلى الله عليه وسلم أنا نجاشي يا سنة دمتوع نجاشي في اليوم الذي مات فيه أعلم دموت أنت نمي ليني بمبنش مغنر النعي النعي أبنى سنة ألوك تنسى حجة كلا رباوة إذا من يموتوا sai ga bin fada fada wani dan wani manyan ga dan asali ya mutu wane ne ana ki ana mai ana mai ana zuga ana kirari irin wannan da ayi ne su ayi sanan ne ne ayi wannan irin shi ne annabi ya hana ba kurin cewa ba wannan wanda ce laki sanin cewa wannan wanda bai cikin bai cikin ayi da aka hana kurin wannan ya mutu irin wannan sai yabo ana zuga mutum ana shi ne aka hana amma cewa ya mutu to garin manzo Allah ya sanar da najashi cewa ya ga musulmi najashi dan najashi ya mutu a ƙasa ko a tsakiyar mutane ka wuri ko za ta mu je aka annabi ya umarni aka hutar mu wurin sallar idi wurin aka sallar gawa annabi ya san wurin sabai aka min sallar kafara hudu aka min aka min salatul ga'ib sallar da aka dumin mutum da ya mutu a wani wuri aka ga ma'ana ba mai sallah ba ba shakka mai sallah ana zuwa anan mai sallah amma wanda aka ma sallah a wani wuri an ji akwai na sabo da ake a zuwa larabawa ko amma sallah garu ko amma a ka'aba ya ma akwai na zai wannan ba shi annabi bai wanda aka tabbata a sunna wanda ana gaba a mai sallah ba ko ana tsoron ba mai sallah ba shi ne ake masa salatul ghaib sai su da ayi da ake yi mai tsawo kullum mai sallah kenan ko annabi bai labarin wannan ta mutu na jashi a ranar da ya mutu da kilan dubunne tsakanin Madina da Lauran kun babu waya in ba wahayi ba kuma haka yawa kana a lokacin annabi masa umarni ku je aka je aka mai sallah ta gawa kuma to Allah bayan tabbata a ranan ne a lokacin annabi ya sa aka mai sallah ta gawa daga Madina shi na tarwa ka tace yabo aka amma ta an hana ko farajiyo ba abin da kana ana kawo ana wani wani jikan wani kaza ko ana irin yaban abu shi aka hana amma shi akwai wani ya mutu bai cikin wannan ana ta wani Allah ma wani cikawa ko na ajami sura misali manzala ya wani jashi haka wannan suka mustahidai shahada a mota annabi kafin bin sanarwa wani jafar zai da jagoranci Allah mai cika kuma addu'a kenan sanarwa wani Allah mai cikawa ana da kwaje a sallah bai cikin mutu aka hana irin wannan na sunan sunan sananne ne yabo ne ake kalmomi na yabo ko zuga mutum bayan mutu shi irin shi ne annabi hana amma na galabani ya bayyana wani cikin akamun janar kan cewa ba dukan sanarwa ba aka hana ba shi da annan ma ya kama ka biyu kaka ce wancan ne ya kama ka to ga annabi ya wata iri a takaice dai kenan sanarwa wani ya mutu wani ba zai yi bane ba amma a shigar kalmomi na yabo sauransu wannan shi ne irin wannan in za a yi ko a radio wannan bai cikin abin da ya dace a yi a rika yi kullum ina ga yan ganin za mu gama da ibada da sallah aikace za mu tsaya a nan za mu san lokacin za a gama sallah ta gawa a cikin sha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته